الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيو ترى قوة رمضان شكرة تدبولي لدريه دود أربعين هجرية واندي داشي دقوم شاهدو قوة بيار شكرة تدبو بيو دقوم شاتر ميلادية منا زمان تقوس أتشكين وانا تفسيري نومي البركة da muke gabatarwa a cikin suratu maryam alaihassalam wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta hamsin da shida kenan jiya mun tsaya akan aya ta hamsin da a hamsin da shida ɗin hamsin da tara kai afuwan to arama bismillah fa khalafa min ba'dihim khalfun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
bayan Allah ya yi bayanin annabawa guda goma da muka ambata a cikin wannan sura sai kuma ya kawo bayanin wasu waɗanda suka saba wa karantarwar annabawa ta yadda suka tozartar da sallah suka bi shahawa ta duniya wato suka zaɓi rayuwar duniya wa radu bil hayati duniya watma'annu biha waɗannan Allah ya ce fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su gamu da hasara ko za su fada cikin sharri ko kuma za su fada wani kwari a wutar jahannama mai suna gayya Allah ya nuna cewa waɗannan da suka biyo bayan annabawa ba su bi karantarwar annabawan ba sai suka bi son duniya da sha'awar duniya da more mata har ma ya kai su ga wulakantar da sallah malamai suka ce adha'u sala almuradu bi idha'atiha tarkuha bil kulliyah suka bar sallah suka ki kula da sallah suka ki damuwa da sallah kamar yadda ibnu jarir tabari ya faɗa wasu suka ce adha'u sala ana nufin ba su yi ta akan lokaci ba inna ma adha'u almawaqit suka watsar da sallah ba sa kula da lokacinta alhali manzon Allah yana cewa bainal abdi wa bainash shirki tarkus salah tsakanin bawa da shirka abinda kadai zai hana a cewa mutum mushriki shine wato sallah idan yana sallah ya zama musulmi idan kuma ya bar sallah bai da bambanci da mushriki al'ahadu alladhi bainana wa bainahumus salah alƙawarin da ke tsakaninmu da mu da kafirai abin da ya bambance tsakaninmu da su abin da ya sa kafiri bai zama musulmi ba shine yin sallah da zarar ya fara yin sallah to ya zama musulmi faman taraka ha faqad kafar wanda Allah ya ce duk wanda ya bar sallah ya kafirta kenan duk musulmin da ya kuskura ya zamanto baya yin sallah baya kula da sallah to ya shiga layin kafirai kenan Allah ke mu illa man taba wa amana wa amila salihan banda wanda ya tuba sai dai an samu wanda ya tuba bayan ya aikata laifi kuma ya aikata aiki mai kyau abinda ake nufi illa man raja'a an tarki salawati wattiba'i shahawat banda wanda ya dawo baya ya daina ƙin yin sallah sannan kuma ya ƙi bin sha'awarsa to wannan fa inna Allah yaqbalu tawbatahu wa yuhsinu aqibata da sannu Allah zai karbi tubansa zai kutansa mai kula da sallah baya tuzarta mai kula da sallah baya wulakanta wanda ya rike ibadar Allah rayuwarsa tana yin kyau ƙarshensa yana kyau wa ya ja'aluhu min warasati jannatin na'im kuma Allah zai sanya shi cikin masu gadar aljanna ta na'im fa ulaika yadkhuluna aljanna lalle waɗannan masu kula da sallah masu kula da ibada waɗanda ba su mai da hankali akan sha'awar duniya ba ma'ana duniya ba ta hana su bin Allah ba yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a za su shiga gidan aljanna ba za a zalunce su da komai ba saboda ita tuba an ce at-taubatu tajibbu ma qablaha idan mutum ya aikata barna in ya aikata ta'adi in yayi sabon Allah sai ya tuba zuwa ga Allah duk abin da ya aikata a baya to Allah ya yafe masa shi yasa waɗannan da suka tuba suka bar munanan ayyuka na wulakantar da sallah da tsoratar da ita to sai Allah ya yafe musu ba za a tauye musu komai ba shi yasa ya ce duk wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila salihan ya yi aiki na kwarai wannan istisna'i ne kamar yadda Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما har izuwa faɗin sa wa kana Allahu ghafurur rahima ana abin da ake so a nuna mana cewa duk aikin da mutum yake yi inda ya tuba izuwa ga Allah to Allah zai karɓi tubansa insha Allah manzo Allah yana cewa Allah ya ce ai manzo Allah yana cewa ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba izuwa ga Allah ku yi istighfari ku nemi afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra annabi yace ni dinnan ina tuba a rana daya sai in tuba sau ɗari a rana ɗaya manzon Allah sai istighfari sau ɗari sahabbai suka ce muna zaune a wuri idan muka irga irin istighfarin da annabi yake a zaune kawai ɗan lokaci gajere sai mu ji yayi istighfari sama da saba'in shi da Allah ya yafe masa shi da Allah ya ce dan aljanna ne amma baya sakaci da istighfari da ni da kai yau istighfarin da ake yi bayan sallah farilla ma kwaya uku nan wani wallahi gagarar sake ana idar da sallah zai yunkure ta shi ya fita put ba zai yi ta ba yana fita kuma waya zai dauka ya fara dubawa to waɗannan masu aiki suna tuba zuwa ga Allah to za su shiga aljanna Allah ya samu a cikin su to wace irin aljanna za shiga malam جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب نعم إنه كان وعده مأتيا
aljannar da za su shiga ita ce Allah ya bayaninta aljannat allati yadkhuluha ta'ibuna dinkin aljannatai wanda waɗannan masu tuba daga zunubinsu za su shiga ita ce jannatu adin in an ce jannatu adin a larabci ana nufin jannatu iqama aljannan zama ba aljanna za a shiga a fita ba dama alkawarin Allah ma an shiga aljanna ba a fita amma an shiga wuta ana fita amma duk wanda ya shiga aljanna wato babu wata rana da za a zo a ce wai wai ya gama zama aljanna wai ya fita wai ba a fita an shiga tsundum ake zama a ciki to ita ce jannatu adin akwai jannatul firdausi babbar aljanna wanda ita ce aljannar annabawa da manzanni grade 1 din aljanna aljannatul firdaus shi yasa annabi rahama yace idan sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus idan har za ku roki Allah ya baku aljanna to ku roke shi ya baku aljannal firdausi ita ce aljannan da duk annabawa da manzanni suke cikinta babu sama da ita to waɗannan da Allah ya bayani su kuma za su ga jannatu adin jannatu iqama allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib aljannan da Allah ar-rahman yayi alkawari wa bayinsa bil ghaibi bi zahri al ghaibi kenan wato tana cikin gaibu wanda ba a ganta ba yanzu ni da kunan duk muna neman aljanna babu mu ganta ba ba wanda ya taba ganinta ba wanda ya taba shiga ya fito amma mun yi imani mun yadda cewa Allah ya mana alkawari kuma zai cika mana kuma aljannan nan yanzu haka tana nan a tanadi uiddat lil muttaqina an tanadar da ita ga masu takawa ga masu tsoron Allah Allah ka samu a ciki waɗannan bayan Allah yu'minuna bi hadhihi aljanna wa ma ra'awha sun yi imani da wannan aljanna ba su ganta ba sun yi imani da Allah ma ba su gan shi ba musulmin kirki musulmin kwarai shine wanda yake imani da gaibu ya yi imani da Allah bai ga Allah ba ya yi imani da kiyama ba wanda ya je ya taɓa dawowa wa zalika li shiddati iqanihim wa quwwati imani saboda suna da tsananin yaƙini da kuma tsananin imani innahu kana wa'duhu ma'tiya lallai alƙawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala alƙawari ne mai zuwa ma'tiyan abinda ake nufi wato lallai atiyan zai zo li'anna kullama ataka faqad ataita duk abin da ya zo maka to kamar ka je masa wato ana nufin zama a je wurin alƙawarin Allah ne da an yanke za a je shi maganar shiga aljanna fa an wuce wurin gaba ɗaya zance ya wuce daman tabbas za a shiga aljanna kuma Allah baya saba alƙawarinsa kana wa'duhu maf'ula alƙawarin Allah fa abin aikatawa ne yan uwa ku dage fa ku yi aiki don ku shiga aljanna kada fa mutum ya bari mutuwa ta riske shi bai yi abin da zai shiga aljanna mu rinka tunawa fa da yan uwanmu da mutuwa ta kubuce musu ta zo musu ba su kimtsa ba ba su shirya ba babu auni watakila hadari suka yi kwatsam kawai sai mutum ya waye gari ya ji ya mutu nawa ne suka mutu a garin nan a irin wannan yanayi yanzu yanzu nan ya yi sallama kun sallama da shi a hanya wai kafin ya isa can gurin wai sun yi hadari wai ya mutu kana jin da wannan bawan Allah ya san a wannan tafiyar da ya zai mutu zai fita yanzu kai in aka ce maka yanzu nan da kake lafiya ka kalau gobe za ka mutu kana jin in akwai inda za ka gudu baka je goben nan ba za ka tafi gurin nan ba in akwai inda mutum zai iya guduwa kada gobe ta yi masa wallahi zai tafi mutuwan nan ana faɗanta kamar mafarki ne kamar bacci ne baka sani ba sai bacci ya ɗauke ka shi ma wanda ka ji ya mutu ɗin nan ka je ka binne shi kana mai ta'aziyya ko ka sunan can da can da can da can da can wallahi kamar bacci ne kawai suka wayi gari suka tarar da kansu sun rasu to matsalar mutuwa idan an yi ta babu wani aiki kuma da mutum zai zo ya yi ya daɗa samun wani lada in banda wanda ya yi ya bari a duniya sadaka jariya aiki na kwarai aikin kirki idan mutum ya yi shi to shine zai tabinsa ya tona rijiya ne ya gina makaranta ne ya taimaki marayu ne ya tallafa wa gajiyayyu ne ya yi wani abu dai da yake ladansa yana gudana to shine ko mutum yana kabari ana kai masa kamar yanzu wanda ya gina masallaci har Allah ya tashi alkiyama kullum sai a rubuta mai lada duk wanda Allah ya taimake shi a cikin ku kafin ya mutu ya gina masallaci matukar za a zo a yi sallah to account din sa yana habaka da Allah ka duba ta gara basa ga ta a dadin ji amma basira ta toshi mutum bai zai iya yi ba haka za ka zo kai ta tara kuɗin ka ta gyara gidanka ba ka da ko ɗaki ɗaya da ka gina wa Allah ka ta canja motoci kana hawa amma a garin ku ba masallaci ɗaya da ka gina aji ɗaya na makaranta da yara za su je su karatu baka gina ba Allah ya tara maka sama, da miliyan ɗari ƙaramin mai kuɗi ne ba kai an toshe maka basira duk aiki na Allah baka sa hannu a ciki ga kuɗi kuma ana ta baka amma duk aikin alheri tsoro ma ake a tinkare ka saboda wallahi ba za ka yi ba a zo ka mutu a banzan bazara iyalinka su zo su yi ta rikici da ka ba su kansu a haɗe amma dukiyar da ka mutu ka bar musu ta raba kansu kana mutuwa ko rubewa baka gama yi ba a kabarinka ana ta bukin ɗin motarka ana bukin ɗin manya-manyan shaddodin da ka tafi ka bari ana bukin ɗin gonakinka da kadarorinka ana kaza ana kaza kwanan nan wani bawan Allah mutuwa yi yana da ɗan abun hannunsa wallahi da ya mutu malam matansa gaba ɗaya mata hudu ko uku kowa sai ta je ta ɗauko lauya lauya aka yi ta gwabza shari'a kowa ta tura lauyanta ya je mata binciken abin da alhaji ya tafi ya bari kamfanoni da gidaje da motoci a ba ta documented a rubuce saboda kada kishiyarta ta cuce ta in an zo rabawa a zo a yi turanci a zo a raba shi fa mai gidan yana ce yana kwance a kabari wannan ita ce wannan duniyar da muke mutuwa a kanta nawa ne suka tara ba shi kuna da shi ba misalai nawa ne suka tara suka tafi suka bar kudin su ba su ci ba ba su ciyar da wani ba ba su taimaki mutane ba sun tafi sun bari kuma ba su gina wa wato ba su gina wa kansu lahira ba la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi sharrin khaba baniha mutum bai da wani gida da bai da wani gida da zai gina zai zai zauna bayan mutuwa in banda gidan da ya gina a nan duniya ake gina aljanna da za a zauna wannan jannatu adinin lati wa adar rahmanu ibadu bil ghaib din a duniya ake yin aikin da za a same ta dan uwa illa lati qabla al maut baniha sai gidan da kafin ka mutu ka gina kowannen ku ya sani idan yana so ya yi wani abu sai ya yi tanadi ko in za ka gina katon kamfani sai ka tanadi jari in za ka canja mota sai ka tanada kuɗi idan za ka yi noma mai yawa sai ka tanadi jari to har kawai za ka je ka shiga aljanna babu jari sai gidan da ka gina shi tun anan duniya in ka gina shi da alkhairi ya yi kyau za ka tarar da gida mai kyau wanda ya zuba wanda ya tattara dukiya ya yi wa Allah aiki zai je ya gani a gidan aljanna haka Allah ya faɗa haka manzon Allah ya faɗa wa in bana ha bi shar idan ko mutum ya gina gidan lahiransa da sharri khaba baniha to tir abin da ya gina din ya ɓaci shi kansa mai ginin ya yi asara to ya koyan uwana kada ku taɓa tsammanin aljanna ana samun ta a bagas a banza haka duk wanda kaji ya shiga aljanna wallahi ya wahala ya wahala to Allah ya ba da labari cewa za su shiga cikin wannan aljanna wanda Allah ya tanadar musu ita da gaibu kuma alkawarin Allah fa mai zuwa ne bayan nan me yace malam لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لغوا أتشين ونن الجنة wanda suka shiga aljannar ba su jin wani zance yasashen zance shine lagawo ba magana banza a gidan aljanna ba rinin hankali ba surutu na ɓatanci babu kalamun saƙitun tafihun babu ba a yin wata magana da ba ta da ma'ana a gidan aljanna a nitsa ake ba kamar nan duniya ba ne da za a zauna a ita surutu wani kurin kuna zaune a guri ya taima surutu ya dame ka ba yadda za ka yi da shi illa salaman wannan istisna'un ne munqati la yasma'una fiha lagawan wala ta'fima kenan ba sa jin lagaw babu wani abu na zunubi na laifi illa qilan salaman salama kenan kamar yadda yazo cikin waqi'a sai dai kaji ana salaman salaman aminci aminci a gidan aljanna ko ina kaje salaman salaman walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya yan aljanna suna da arziki a gidan aljannan nan safiya da maraice في مثل وقت البكرات كنا ووقت العشيات سافيا دمريشي anan muna da dare da rana ko a nan duniya to a lahira babu dare da rana a aljanna lissafi ne na lokaci kawai sai dai auna a ce bukuratan a ce ashiya da aka ce bukuratan wa ashiya malaman tafsiri ibnu kasir yace la anna hunaka laylan wa naharan walakinnahum fi awqatin tata'aqabu ya'rifuna mudiyaha bi bi adwa'i bi adwa'in wa anwar lokaci ne kai wani yana bin wani ana gane wucewar lokacin a ga haske an gane a ga haske a ga duhu a ga haske a ga duhu a aljanna amma ba yana nufin kamar irin nawa ba dare rana dare rana ba haka bane ba abu huraira ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwal zumratin talijul jannata jama'ar farko da za su fara shiga gidan aljanna za su shige ta da haske suna da haske a jikinsu kamar haske hasken wata lailatul badri yanzu akwai farin wata in azumi ya kai sha uku sha hudu za ku ga haske to haka za su shiga aljanna tarwal manzo Allah ya ce ba a tofar da yawo a gidan aljanna la yabsuqun a gidan aljanna ba a tari ba a kaki kaf a zubar da majina ba a yi a gidan aljanna ba banɗaki ba toilet ba a zuwa a ji a tsuguna a ce ai ba haya a jiwari ba a yi girki za ka yi ta ɗiba bil haƙƙi da gaskiya ba inda zai zuba kuma a ja kaya sosai babu wata matsala ba kumburin ciki ba shan magnesium lafiya lau ba tsuguno dama Allah ne ga dama a nan duniyar ya ce a yi tsuguno a can babu iya morewa ne to yawo ma ba za ka tofar ba tari ka yi kaki ka da majina babu wato abin da ake so a ce ma duk wani abu na datti na kazanta na takurawa babu shi a yawa nan duniya kana zaune cikin mutane ana dan harka yanzu ana karatun nan in abin ya matse ka sai dai muka ka hada sallah ka ce jama'a Allah ta shebu lafiya zaka je ka ka sauke shi kaga ka takura haka ne ba wanda ya sani sirri ne daga kai sai kai Allah kiyaye amma aljanna lafiya lafiya babu wannan ba kazanta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace suna da wato ababen shan ruwa kofuna na zinari da azurfa hatta kum na gyaran gashi zinari ne ga turaren wuta gumi idan ya zo wa mutum a alkiyama a gidan aljanna guminsa turare ne gumi wa rashuhumul misk kowane mutum ɗaya a gidan aljanna yana da mata guda biyu ta hurul in banda matansa na duniya ba in Allah ya taimake ka matanka na duniya sun yi aikin alheri sun shiga aljanna kuna tare wanda ta yi sakaci ta kauce hanya ta tafi wuta Allah kiyaye sai dai ku rabu za a baka mata guda biyu a gidan aljanna manzo Allah ce yura ko yara muku saqiha min wara'il lahmi min alhusni saboda kyawun matar wato transparent ne jikinta a jikinta tana tsaye kashinta kana ganin bargon cikin kashinta yana kaiwa yana komowa saboda tsabar kyawun halitta yace lakhtilafa bainahum wala tabaghuda babu sabani a tsakanin matan aljanna ba a kishi ba a fushi ba irin matan duniya bane nan ai ta doke doke wasu da kuwa suke yi su daku sosai ai zage zage ai rashin mutunci mai gida kuma ya dawo duk a hada aje a gaishe shi a aljanna ba a yi ba sabani tsakanin su suna son juna to kaga nan duniya ka tara mata kana ganin kaman ka samu sauki ashe kaya ka tara wa kanka da wahala kullum kana rabiyan fada suna jin haushinka kana jin haushinsu to a gidan aljanna babu sam yace qulubuhum ala qalbi rajulin wahid zuciyarsu tana kan zuciyar mutum guda daya ma'ana irin zuciyar wannan irin zuciyar wannan babu sabani a tsakaninsu يسبحون الله بكرة وعشيا سنة أنبتهم الله سافيا دمريتي wannan kaɗan ne daga cikin sifofi na aljanna da Allah ya tanadar wa bayansa na ƙwarai ya tabbata a hadisi gidan mutum ɗaya a aljanna in ka ɗaga kanka benensa ƙarshensa sai dai ka hango shi kamar tauraro inda kake ganin tauraro a sama mutum ɗaya sai ka an ce ma ai gidan wane ne can yana sama yana shakata kuma da ya je yana so ya zo kasa kawai sai dai gan shi a kasa ‘ya'yan itace ku a gidan aljanna ba magana Allah ya yi mata kwalliya da tsirai da ciyawi kwarra kutufu hadaniya Allah ya ce ‘ya'yan itacenta na abin sha'awa na abin marmari duk abin da ka san ɗan adam yake sha'awa to akwai ninkin ninkin ninkin ba ninkin su a gidan aljanna kuma suna ƙasa ƙasa ba a shan wahala sai an ballo yana nan a ƙasa kawai kulu washrabu Allah ce ku ci ku sha a gidan aljanna hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha ku koshi lafiya kalau ba cutarwa a yau a nan duniya in ka sha mangoro ya maka karo sai asibiti gobe ko ba gaba ne ba aljanna duk abin da zaka ci abin da ka sha lafiya kalau ba ma magana asibiti ai ba a ma rashin lafiya shine hani'an a ci a sha a koshi baya cutarwa saboda abin da kuka aikata a cikin kwanakin da suka gabata so akwai ni'imomi a cikin aljanna masu tarin yawa sai Allah ya ce me tilkal jannatul lati تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك na'am وما كان ربك نسيا
Allah ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya wannan tilkal janna tilka din nan wato ismul ishara ne wato wanda yake komawa zuwa ga bayanin da ya gabata na aljanna waccar ita ce aljannan da wato muka tanadar da Allah ya ce fa'ula'ika yadkhuluna aljanna da ya ce jannati adinin lati wa adar rahmanu ibadahu bil ghaibi ma'ana tilka hiya aljannatu al'azimatu sha'ani waccar ita ce aljanna mai babban sha'ani kwarai da gaske aliyatari mai matsayi madaukaki wanda muka mai da ita ta zamanto gado ne ga bayin mu muminai masu gaskiya miratan lil mu'minina sadiqina al muttaqina min ibadina muminai masu imani masu gaskiya za su gaji wannan gidan aljanna kamar yadda Allah ya ce ula'ika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun da inda Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun waccar ita ce aljannar da aka gadan muku da ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kun yi sallah kun yi azumi kun yi karatun ƙur'ani kun yi zikiri kun yi salatin annabi kun yi sadaka kun yi haƙuri kun taimaki gajiyayyu kun tallafa wa addinin Allah ba ku yi rowa ba kun ɗauka kun bayar abin hannunku bai rufe muku ido ba kullum abin da ke gabanku yaya za ku samu yardar Allah yaya za ku yi abin da Allah zai yarda da ku yaya za ku samu kusanci da Allah to an gadan muku da wannan aljanna ku shiga shine nurisu ma'ana نبقى عليه الجنة كما نبقى على الوارث مال الموروث zamu ba wa ɗan aljanna aljanna waɗannan mumine za mu ba su gidan aljanna su gaje kamar yadda garanti in babanka ya mutu za ka gaje dukiyarsa kaga dai ba wanda zai zo kore ka ya hana ka gadan babanka in dai ba kai kashe shi ba wanda ya kashe ubansa ne ba zai gaje shi ba amma matukar mahaifinka ya mutu yana da dukiya to garanti za ka zo za a raba gado za a baka matukar ka mutu kana da imani ka zama mumini mai takawa to Allah zai gadar maka da gidan aljanna masu tsoron Allah suna gamuwa da ubangijinsu ranar tashi alkiyama sun gama shan wahalar aiki a duniya sun dace kuma da gidan aljanna Allah zai ce maza maza udkhulul janna ku shiga aljanna da ku da iyalinku da ku da 'yan uwanku da suka samu shiga idan sun shiga gidan aljanna sai Allah ce na gadan muku da ita daman tasa ce ku ci gadanta idan mutum ya ci gadan abu kaga dai nasa ne aiko to kuma haka aljanna za ta zamanto naku to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya koro mana jawabi a ayar gaba da za ta nuna mana cikar ƙudurarsa. sa da kuma gamewar ilimin Allah tabaraka wa ta'ala da ƙarfin sarautarsa mai Allah ya ce dangane da mala'ikun shi
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا abdullahi bin abbas yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika jibrilu annabi ne yake tambayar mala'ika jibrilu ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazurana ya kai jibrilu me yasa baka yawan zuwa ziyartar mu kamar yadda da ka saba kana zuwa da yawa na'am kasa annabi yana ganawa da mala'ika jibril shi yake bashi wahayi daga Allah to sai annabi ya ga mala'ika jibril ya daɗe bai zo ba sai ya ce da shi me yasa baka zuwa da yawa kamar yadda da kake zuwa da yawa kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar ai wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik mu mala'iku ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka ka sani kai ya Muhammadu ba ma sauka sai Allah ya ce mu zo da kaga ba mu zo ba Allah ne bai turo mu ba at-tanazzul wa ma natanazzalu kalmar at-tanazzul a larabci wato yana nufin an-nuzul ala mahli sauka a hankali sauka a hankali mu ba muna saukowa bane sai da ikon Allah kamar yadda ana yin idalakin kalmar at-tanzilu muna da attanazzul muna da attanzilu muna da annuzul ana iya amfani da kalmar wato attanzil ana nufin annuzulu mutlaqan duk ma'anar da ya guda ɗaya ne sai dai anan attanazzul ake nufi sauka a hankali mu zo lokaci bayan lokaci ana ba da hikaya ne akan abin da jibrilu ya gaya wa annabi wannan ayar wato ayatu hikaya ake cewa kamar ba wato ba Allah ne ba Allah ne ya faɗa ba mala'ika jibrilu ne ya faɗa sai Allah ya faɗa kamar yadda mala'ika jibril gaya wa annabi din cewa mu ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka lokaci ya ɗauka ɗan fatara bai zo ba har mushirikai wato suka zo suka yi ta yi wa annabi wasu tambayoyi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda in za mu iya tunawa a cikin kisar ashabul kafi malamai da yawa sun ba da labari cewa wahayi ya taɓa riƙe wa annabi an ɗauke wa annabi wahayi na wani ɗan lokaci bayan wato mushirkai sun tambaye shi akan matsalar suwaye ashabul kahafi din nan da kuma matsalar zilkar naini sun tambaye shi da kuma matsalar rai ina ran dan adam yake har sai da mushirkai da suka gaba a yi wa annabi wahayi ba suka fara gaya masa maganganu na batanci suka ce inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama qad qalahu rabbuhu ai muhammadu kam ubangijinsa ma ya ma yi fushi da shi muhammadu dai yanzu kan ubangijinsa ma ya masa yake idan ya ma daina turo masa jibrilin da yake turo masa sun gane an daɗe ba a yi wa annabi wahayi ba sun gane manzan Allah ya shiga damuwa jibrilu bai zo ba sai su kuma suka maza suka yi wato taking opportunity wato suka ce a ai allan da yake cewa yana bauta masa ma ya fushi da shi ma ma daina turo wanda yake turowa aka fara yada sharri don a bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu mamaki malamai suka ce duka duka ka san yaushe ne ne kwana goma sha biyar ne kawai hamsata ashira yawman wasu sun faɗi wata maganar ba haka ba wasu sun ce ya fi haka waɗannan kwanakin sai da jibril ya zo sai manzo Allah ce da shi ya kai jibril ka ɗauke ƙafa ba ka zuwa har sai da na shiga shauƙinka ina begenka in ganka ban ganka ba in ji ka ban ji ka ba inni kuntu ashuku walakinni abdul ma'mur sai shi jibril ya ce da shi ab wallahi ni ma ina shaukin ka ya muhammadu amma ya kamata ka sani ni dinnan bawa ne da umarni ake bani idza bu'istu ji'tu in an aiko ni zan zo wa idza hubistu tabastu idan an tsare ni kuma zan tsaro in Allah bai ce in zo ba ran zo ba duk ran da ka gani a wurin ka aiko ni Allah ya Allahu akbar to shine Allah ya saukar da wannan ayar wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ya Muhammadu mu fa ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka jibril ne yake gaya masa ya muhammad innama atanazzalu alayka waqtan ba'da waqt ai ina saukowa wajenka ne lokaci bayan lokaci ai da umarnin ubangiji da nufinsa ni bawa ne ba na saba umarnin Allah lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika na Allah ne abin da yake gaban mu mallakar Allah ne abin da yake bayan mu mallakar Allah ne abin da yake tsakanin haka a nan abin da yake cewa ai lahu wahdahu jami'ul jihati wal amakini kenan dukkan jihohi dukkan fuskoki dukkan wurare na Allah ne gabanmu da bayanmu dukkan wani zamani al'azmanul hadirati wal madiyati wal mustaqbala zamanin da ya wuce zamanin da ke zuwa nan gaba zamanin da ake ciki yanzu din na Allah ne wa baina zalika da abin da ke tsakani ba ma iya zuwa daga wani wuri mu mala'iku mu tashi daga wani wuri mu je wani wuri in ba Allah ya ce mu yi ba duka mu gaba daya haka kuma lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in ba Allah ne ya ajiye mana wannan lokaci ko ya ce mu je sai ya sa mana lokaci mu mala'iku to lokacin nasa ne sai da umarninsa da mashi'arsa wannan aya jumla ce masuka li bayani mulkiyatillah an kawo ta ne don ta yi bayanin cikakken mulkin Allah da sarautarsa li kulli shay akan komai wa qudratihi da ikonsa ala kulli shay'in wa ilmihi bi kulli shay da kuma ilimin Allah akan komai wa ma kana rabbuka nasiya to fa ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba ba manta ka yi ba wa ma kana rabbuka ayyuhar rasul ubangijinka bai kasance ba ya kai wannan manzo ka sani nasiyan aw tarikan laka ba mai mantuwa bane ba kuma kyale ka yi ba sabani yadda yahuda suke faɗa ba kuma ya watsar da kai bane muhmilan li sha'anika ba ya watsar da sha'aninka bane wane ba haka bane sai da shi subhanahu wata'ala ya san halin da kake ciki ya san halin jami'ul makhluqati dukkan halittu gaba ke daya لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إمام ابن كثير يا فدا أشكن حديثي رواية أبي الدرداء يتي النبي نيه فدا صلى الله عليه وسلم ما أهل الله في كتابه فهو حلال جماعة دعوا أبن الله يحلتا أشكن لتافن القرآن تهللني وما حرمه فهو حرام duk abin da Allah ya ce haram kuma wannan abin haram ne wa ma sakata anhu fa huwa afiya duk abin da Allah ya shiru a kansa bai ce komai ba to wannan fa afuwa ce aka muku faqbalu min Allah afiyata ku karbi afuwar Allah duk abin da Allah ya magana bai yi magana akai ba kar ku je ku yi kakale ku ce sai kun nemo hukuncin sa kawai an yi shiru shari'a ba ta ce komai ba kawai ka je kai ta aikatawa duk abin da ba a ce ayi ko kar ayi ba to kar wani ya je kwakwalwar shi sai an gaya masa mai hukunci kurin kai afuwa ce Allah yi bonus ne sai annabi ya ce muhallu shahid a cikin hadisin fa inna Allah lam yakun liyansa shay'a Allah bai kasance zai taba manta wani abu ba kawai sai annabi ya karanta wannan ayar wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka dai ba mai mantuwa bane ba so wannan aya tana nuna mana ƙarfin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya mallaki komai a nan duniya shi yasa malamai suka ce ma'anar wannan aya din bayan jibrilu ya daɗe bai zo ba ya ce lahu ma baina aidina wa ma khalfana abinda ake nufi ma baina aidina na Allah ne abin da yake gaban mu shine duniya wa ma khalfana abin da yake bayan mu shine lahira wa ma baina aidi wa ma wa ma baina dalika na ma baina aidina wasu suka ce um, wato ma baina nafkatai ne abin da ke tsakanin bushin nan guda biyu busar farko da busar ta ƙarshe haka da yawa daga cikin malamai mazuwa ilimi suka faɗa wasu ka ce ma baina aidina abin da zai zo na nan gaba na lahira wa ma khalfana ma mazaminar duniya duk abin da ya wuce na duniya na Allah ne wa ma baina zalika da abin da kuma yake tsakanin wannan haka imam ibnu ibnu jarir tabari ya zaba a cikin tafsirinsa kuma lalle ubangiji baya mantuwa ni kam ina yin mantuwa kai ne kai ma kana mantuwa amma ubangijinka baya mantuwa wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma kala Allah yake rarrashin annabi cewa ubangijinka bai watsa kashinka ba ba barin ka yi ba kamar yadda mushrikai suke faɗa ba kamar yadda mushrikai suke faɗa ba duka kuma irin wannan suna faɗa ne don su cutar da addinin su cutar da musulmi masu bi me Allah ya ce kuma rabbu samawati رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا wannan ubangijin dai shine rabbu samawati wal ardi wama bainahuma ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ma'ana khaliqu zalika wa mudabbiru shine ya halicci sammai duka kaga saman nan ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai duka duniya ce mai zaman kanta Allah shi ya halicce su tsakanin nan da isa sama shekara ɗari biyar kafin ka isa saman nan wannan da kake gani sai ka yi tafiya shekara ɗari biyar ƙofar in ka buɗe ta kaurin sama kamar dakin ɗin gidanka kaurinsa ina jin inci nawa ne shida ko kaurin dakin to kaurin sama tafiya shekara 500 cikin saman ma tafiya shekara 500 500 500 500 500 tafiya fa sai da dabba mai gudu can ƙarshe kuma saman bakwai samanta kuma subhanallah ruwa ne kuma mamakon ruwa a kwance a saman ruwan kuma al'arshin Allah a saman al'arshin kuma Allah Allahu akbar ya daidaita akan al'arshin sa kamar yadda ya faɗa daidaituwar da ta dace da shi haka wannan ƙasan ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai take a saman can ƙarshe kuma aljanna a nan sama sama nake faɗa nan kuma ƙasa ka ta tafiya ka ta tafiya sai ka je ƙarshen ƙasa kuma wutar jahannama da sauran wutace gaba ɗaya a can ƙasa suke wannan in ba mulki da sarautar ubangiji ba ai ya wuce tunanin dan adam to shi yasa an ce in an ce ma rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai ubangijin kassai to ka shine mahalicin wannan abin gaba daya wannan halittun gaba daya duka da kuma kasan gaba daya duka kuma baina zalika da abin da ke tsakani nan kenan mu nan ai a tsakiya muke ai saman mu sammai kasan mu kuma kassai ita wannan duniyar ta mu kar ku manta kuma ko ina akwai halittar Allah a ciki ba su gaza ku ba dukkansu kuma Allah suke wa bauta shi yasa ake cewa Allah ganiyun anil alamina mawadaci ne ga barin talikai dan ka yin sallah ba za ka cutar da Allah da komai shi ne yake da halittu a iya samman nan gaba ɗaya suna masa bauta sai kai guda ɗaya dan kake ka bauta masa me zai rabu da shi sai wani ya zaɓo ya kafirci ya yi tsiya ko ya shaidanci ko ya ƙi sallah ko ya ƙi karatu ko ya ƙi ibada to sai ya cutar da wa sai ya cutar da kanshi rahamar Allah ce a gare ka ka bauta masa rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma shine alhakimu fihi wal mutasarrifu mai hukunci alkali mai tasarrufi mai juya abin da ya ga dama la mu'aqqiba li hukmihi ba a bin kadu ba a bin baya in Allah ya hukunci ba a cewa dan me la yusal amma yaf'alu hum yusalun ba a tambayansa me ya aikata ku ne za a tambaye ku fa abudhu wasbir li ibadatihi ka bauta wa Allah ka jure ka daure ka yi haƙuri da yi masa bauta hal ta'lamu lahu samiyya yoshin ka taɓa ganin ka taɓa sanin Allah yana da wani kamar shi shine samiyya hal ta'lamu lirrabbi masalan aw shabiha shin kana jin akwai wanda yake irin Allah ko wanda ya yi kama da Allah ka taba ji لو كان فيهما آلهة إلا الله لا fasadata. da a ce akwai wasu allolin bayan Allah a nan cikin sammai to da sun rugurguje dan da an yi rikici tsakanin allolin dan wancan Allah zai ce ayi kaza wancan kuma zai ce kaza za a yi Allah shi shi kadai ne mai mulki tabaraka wa ta'ala wasu malaman suka ce hal ta'lamu lahu samiya abinda ake nufi wato laisa ahadun yusamman rahman ghayrahu babu wani mutum da yake da suna ar-rahman in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wa taqaddasa ismuhu sunan Allah ya tsarkaka ya daukaka Allah ya ƙara mana sanin girman Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ya sa aljanna ce makomar mu ko muna sanar da yan uwa cewa a yi haƙuri abin da ya sa ba a fara karatun nan da wuri ba matsala ce da muke da ita a wannan tafsiri na rashin inji tun da muka fara yin tafsirin nan ba mu da inji tsayayye da zai iya ɗaukan wannan karatun yau shekara goma sha wannan karanta muku da babban baki da wasani babu inji su zai iya yiwa kowane lokaci zai iya yiwa a tsaya saboda babu inji ni dai na yi iya abin da zan yi na faɗa na faɗa na faɗa na faɗa in an zo ana yin tafsirin nan a ta ragarga a ta mitin a ta mitin ina tafiya Kano da na koma zance ya kare babu janareto ba inji ba wuta yanzu wannan karatun da muke ana tura shi duk duniya ana turawa karatun kumo shine bai da haske ko a sunna tv bari mu fasa kwan ba haske gaskiya ne nake gaya muku a cikin mu akwai masu halin da za su iya mana sai mana injin da zamu ga haske mu yi karatu a wata kwana 27 muna da shi wasu suna da injinan a gida a ajiye amma ba za su bayar ba ya ɗauko ya bayar da aro saboda Allah a yi karatu a yi mai sabis a gyara ba zai bayar ba kuma muna da shi akwai masu shi ko ba a saya ba a ba da aron inji kurin kwana 27 a yi karatu a haskaka bayan Allah su gaske ba zai yi ba babu yanzu nan na gidan wani aka ɗauko yanzu nan injin gidan wani ne aka je aka ɗauko aka kawo so babu injin karatu kuma ni ban sani ba mala'iku ne za su kawo kuɗin mu saya ban sani ba ko ya za a Allahu alamu so muna kira ga masu hali su taimaka saboda Allah Allah ya taimaka ni na tabbatar wallahi waɗannan yaran da suke zaune a nan inda suna da hali wallahi a yau sai sun san injin nan wallahi na sani ni na sani to miskinai ne bayan Allah ko an ce a taimaka ma naira goma za su yi ta tara mana ba su ba da mai yawa ba amma ina isar da zance na ga masu hali da rufin asirin da suke cikinmu kuma mun san su suna da dama suna da iko ba sai an kira sunanka ba Allah ya saka Alhaji Usman injiniya duk shekarar duniya shi yake kawo mana aran inji daga Gombe yake doro shi a mota ya kawo duk shekara kuma shi ma da yana da hali da ya sai mana inji ya kawo to babu Allah sa wannan sako nawa ya shiga cikin zukata Allah sa wani ya tunani ya yi gaya zai zo ya taimaka yanzu in ka ba da inji aka zo aka haskaka waɗannan mutane aka yi wannan karatu za ka kwatanta ladan da za ka samu malam mutane suna ta kashe kuɗi akan abubuwa na banza marasa amfani kullum ana ta nuna mana lahiyar ga ta nan inda za mu same ta amma mun kasa ganewa ko baka siya ba ka ba da aro ka ce ga aro nan inji mai ƙarfi wanda zai ɗauki haske muna da fitilu wallahi suna nan aji za mu iya haskaka wuraren nan duka da su amma ba injin da zai dauka in dai ba za ka bar ɗakin ka cikin duhu ba ya kamata ka bar wurin da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce cikin duhu so ku taimaka fi sabilillah Allah taimaka mu in kuma ba a samu ba dai wanda ake da shi din za a yi ranar da ya tsaya kuma za mu tsaya in haɗa kayana ne tafiya na nema ƙwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai mai tambayi kar ma ka ƙaruso gurin